بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوا مسلمي ما سؤال بركة تيجا بدا كراتن لمكي أتكونا لنتهي من البركة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين har yanzu muna cikin kan mance yau dai muna 29 da watan jima'a ula hijirar manzala sallallahu alaihi wasallam na da 444 wanda ya daidai da 24 ga watan 12 miladiya na da 2022 har yanzu muna cikin babu باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر دم من تاب منكرا حديث أبو هريرة عند يكتوى وعنه قال عند مال يكتوى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن والجنة كافر وجنة الكافر زامتاش كان حديث عبد الله بن عمر قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنك بيا فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري وانا حديثي عبد الله بن عمر وان يرد الله تكار تبتا غريشي كيچوا manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rike kafadanni na guda biyu manki bayya faƙala sai ya ce kun fi duniya ka annaka gari ka kasance a nan duniya kai ka ce bako ne kenan shi kuma bako a ɗabi'a shi komin badan badade tashi zai tahiya zai ka karki duniya mazamni ka riki duniya kamar matsayin bako wanda ya zo ne ya biya bukatar shi kawai ya tahi ko ya zamna ne ya huta ya kama hanya ya tahi wa abiri sabil ko kuma matahin hanya wanda yake kan hanya wani abu ya yanke mashi biyu kawai ya amsa ya samu ya wuce ko ya gaji ya dan huta ya kama hanya ya ci gaba kina wannan hadisi na karantar da mu al'amarin duniya ba komai bace ba matsayin duniya da matsayin wanda yake cikin ta kamar matsayin bako ne mai tahiya ko kuma dan tahiya wanda yake kan hanya kenan kai ya mata wani babban tanadi kai ya zamanto ita ce babban munkatar duniya ta kasance ita ce babban manuwar shi ya sanya a kota babban manuwa ita ce lahira jin dadin lahira dalilin haka abdullahi dan umar yake cewa idan amsaita fala tantazur sabah da ya ji wannan magana ta mazala sallallahu alaihi wasallama ya gaya mai haka to sai ce kuma kai dan adam idan kamaraita Allah ya gwada ma kayi ni wala tantazuru sabah to kada kai sauraron gobe ka kai baka da garantin ka waye gobe mai wa ajalin kai zo tsakanin wannan wa idza asbahta idan kuma ka wayi gari wala tantazuru almasaa kakkai sauraron marece ka kai wannan marece baka da garantun wannan wa khudh min sihhatika li maradik kai ruko da kyakkyawan ayyuka da da biyayya ga Allah madaukaki ga manzo min sihhatika daga wannan lahiyar da Allah madaukaki ya baka limaradika domin rashin lahiyarka rashin lahiya da za ta hana ka kai abin da kake yi a lokacin da kake da lahiya wa min hayatika limautika kuma kai kyakkyawan tanadi a rayuwarka domin mutuwarka domin abin da ka shubka a nan duniya shi ne za ka girba a lahira to sai zamanto tun da allah maɗaukaki ya sa ka kana daga cikin rayayyu wanda ba za su yi nadama ba ba za su ya rabu laula a khartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum min as-salihin wannan dama ta kubce musu amma kai tunda kana da rai to kana da damar da zaka kula da wannan rayuwarka dalilan abinda mutuwa za ta riske ka dace قال رواه البخاري امام البخاري افتد wannan hadisi قالوا في شرح هذا الحديث معلومات كفري a cikin wannan sharhin hadisi ma'anahu ma'anan shi la tarkanu ila dunya wala tattakhidha watana kadda ka saki ka rungumi duniya ka karkata kwata kwata ga zuwa duniya wala tattakhidha watana kakka rike ta mazamni wanda ya zama to har abada kai zama za ka yi a ciki wala tuhaddithu nafsaka bi tuli al-baqa'i fiha kuma kakka zantar da ranka da tsawon dadewa a cikinta kakka yi wa ranka guri cewa za ka dade a cikin wannan duniya wala bil'itina'i biha kadda ka tsanantawa ranka da kulawa da ita wala ta ta'allaku minha illa bima ya ta'allaku bihi al-gharib fi ghairi watanihi kadda ka ɗanfaru da duniya sai kamar yanda baƙo yake ɗanfaruwa da wani shi a wurin a wurin da garin da ba nasu ba wala tushghilu fiha bima la yashghilu bihi al-gharib yashtaghilu bihi al-gharib alladhi yuridu dhahaba ila ahlihi kuma kadda ka shagaltu a cikin duniya bima la yashtaghilu bihi al-gharib da abinda bako baya shagaltuwa da shi alladhi yuridu dhahab ila ahlihi wanda yake son ya tahi garin su ya koma wajen iyalan shi bako ne ya zo yayi sati ya tayi yayi gini ya nemi gona ya sayi dai noma bai ba zai kama kawai abinda yake bukatar shi ta wannan sati ko kwana uku ita ce kawai zai tattara ya tayi qala wabillahi tawfiq kuma da Allah ne yake dacewa wa ana bil abbas sahal bin sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abil abbas sahal dan sa'idi wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi college ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله له وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس قال حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة ثم نما لن يا إن قلت حديث قال رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع تلقشن حديثنا 322 abul abbas sahal dan sa'idi wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ce wani sahabi kuma rashin sanin sunan shi baya cutarsa abin munuwa a nan abin da za a samu fa'ida a ƙarƙashin wannan hadisi ƙala ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ya rasulullah ya manzo sallallahu alaihi wasallam dulluni ala amali ka dora ni kan wani aiki ka nuna min wani aiki idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas idan na aikata shi dalilin haka Allah zai so ni kuma mutane su so ni faqala ku duba ku ga wannan shine guri na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam neman yarda Allah madaukaki wa qala izhad fi dunya yuhibbuka Allah to kai tsantsani a duniya ka guji mugun dadi jin dadin duniya to Allah madaukaki ya so ka gujewa haram Allah madaukaki ya so wazhad ma inda nas kuma ka gujewa abin da ke hannun mutane na dukiyarsu yuhibbuka nas mutane sun so ka domin dukiya abin so ce shi ko duk mutum in kaga kana son abu iya so kishi zai shiga abin shi ɗaya ne shi iya so kai kana so nan ba abin da zai shiga sai kishi sai kyamar juna sai adawa shi yasa in haka ne ya samu kana kwaɗayin kayan mutane to ka tabbata mutane kin ka za su da katin karo a ce ga mutumin nan in ma suna da damar tashi tashi za su yi daga wurin ko kuma kaga kai tsaye in suna cikin walwala kawai sai su ga sun shiga cikin wani yanayi daban na bakin ciki da jin haushi saboda suna ganin abin da suke so shine kake so dukiyarsu idan baka son dukiyar kowa baka son dukiyar mutum to zaka ga iya maraba da kai iya son ka wa anin nu'man bin bashir radiyallahu anhu anhuma an samu wani hadisi daga nu'man dan bashir wa an yarda Allah ta kara tabbata gare su college ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم yace Umar dan Khattab wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ya kasance ma asaban nasu min ad-dunya iya ambata abinda Allah ya shimhudawa mutane na yalwa ta duniya Allah ya yalwatawa mutane a wannan zamani arziki sun samu duniya faqala Umar radiyallahu anhu ya tuna lokacin da suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbat naga manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yazallu yau yazallu al-yawma ya tsaya tsawon wuni guda yaltawi iya nadewa dalilin ma ya ji domin addakali ma yamla bihi batana bai samu ba lalataccen dabino wanda zai cika cikin shi da shi saboda tsananin yunwa addakal dabino arradi radi utama dabinin da ya zama to lalatacce ne zaka gan shi kamar diyan awaki shi ake cewa dakal mazala sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci sai ya rasa irin wannan dabino da zai cika cikin shi yan wa ku duba ku ga mu yanda muke a wannan zamani yanzu qala rawahu rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi gashi ne ya kawo addaqalu bi fathihi dal al muhmala wal qaf radi'u tamr dakal kin nan kawa dal fataha wadda kuma ba ta da diya ba zakal ba dakal والقاف da qaf radi'u tamr dabinu wanda ya zama to lalatacce wa ana aisha radhiyallahu anha an samu wannan hadisi daga aisha ummul mu'minin wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta qalat tace tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ma fi baiti min shay'in ya'kuluhu dhu kabdin illa shatru sha'ir fi rafin li فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني فأكلته ففني Aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ya rasu wama fi baiti min shay'in ya'kuluhu dhu kabad a gidana ko ɗakina babu wani abu wanda ma'abocin hanta zai ci ana iya tana nihin rayayye wani mai rai kamar ka ce babu wani abin da wani mai rai zai ci a ɗakina illa shatru sha'ir sai kawai ɗan sauran sha'ir firaffin li a cikin wadda ma'ajiya ta ne inda nake ɓoyewa fa'akaltu minhu na ci daga wannan hatta tsala alayya sai da na jima ina guguya ina ɗanci wakiltuhu fafanya har na cinye shi na ƙare babu wani abinci muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi kala shatru sha'irin ay shay'in min sha'ir wani abu na yankin sha'ir kaza fassarahu tirmidhi haka imam tirmidhi ya fassara shi wannan na nuni halin yallan manzon Allah sallallahu alaihi yallan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzo sallallahu alaihi wasallama da ya mutu ba abin da ya bari na duniya wanda za a ce gashi dukiya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu sallallahu alaihi wasallama ya bar ta gidan shi abincin da za a ci ma babu قال وعن عمرو بن الحارث أبي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين آه. آه. نعم أخ الجويرية قال وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث an samu wannan hadisi daga Amr dan Harith dan uwan Juwairiya diyal Harith ummul mu'minin uwan mu'minai wadda yarda Allah ta kara tabbata a gare su قال تتي ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة تتي منظر الله صلى الله عليه وسلم ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته ba abin da ya bari a lokacin da zai rasu dinaran bai bar bai bar ba wani dinare ko guda wala dirhaman ko dirhami guda bai bari ba wala abdan bai bar wani bawa ba domin dukkan bayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yutar da su mariyatul qibtiyya ce ita kuma da zaran ya rasu ta zama diya da rasuwar shi na'am wala abdan wala amatan ko wata baiwa wala shay'an illa baghlatahu ba abin da ya bari sai alfadarar shi bai da fara fara alfadara allati kana yarkabuha wanda ya zama to iya hawanta a a bagla barbara ce ta doki da jaki ba jaki bane jakin doki kamar yadda suke cewa na'am wasilahu sai makamin shi takobin shi sallallahu alaihi wasallam wa ardan ja'alaha bin ibn sabil kuma da garka ko wuri wanda ya sanya shi sadaka ne ga wanda ya zama to ibn sabil matahi ne bakin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bari ki abinda za a ce wannan dukiya ce alfadarashi makamin shi sai wannan guri wanda ya sanya shi sadaka ne kamar waƙafi ne na akai ibn sabil qalwa an khabbab bin al-arat radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga khabbab dan al-arat wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala yace hajarna hajarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama نلتمس وجه الله تعالى فوقع أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أهد وترك نمرة فكلما فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا بها رجله رجليه بدت بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر ومنا من عينعت له ثمرته فهو يهدبها متفق عليه أنصمونا حديثي دغا خباب dan al'arat wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace mun yi hijira da manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi naltamis wajh Allah muna neman fuska Allah ana nihin yarda ta Allah madaukaki fa waqa ajruna ala Allah sai ladan mu ya abko wajen Allah madaukaki domin haka Allah ya yi alkawari duk wanda ya yaki domin ɗaukakar da Allah addinin Allah madaukaki to Allah zai ba shi lada kuma ya ba ya sanya shi aljanna fa minna man mata wa lam ya'kul min ajrihi shay'a daga cikin mu akwai wanda ya mutu bai ci ba wani abu na ganimar da ya samu wanda haƙƙin shi ne inda iya da rai to da ya samu ya mutu gabanin hakan minhum na daga cikinsu musu abu dan umair wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare su an kashe shi a ranar uhud kuma ya bar wani namira wata riga ce wadda take da zane sanda launi-launi ana ce mata namira fa kunna idza gattaina biha ra'sa mun kasance idan muka rihe kanshi da ita muka faro rihe kai a matsayin lakafari sai zamanto badat rijlahu kawahuwan shi sai su bayyana domin gajera ce ba ta da tsawon da za ta rihe shi gaba daya wai za gattaina biha rijlaihi idan kuma muka rihe kawahuwan shi muka faro rihe kawahuwan shi bada ra'suhu halau sai kan shi bayyana batta iya rihe kai فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi tsara tabbata gare shi ya umarce mu mu fara rihe kanshi wa naj'ala ala rijlaihi shay'an min al-izkhir kuma mu sanya ta bangaren kawahuwan shi wani icce ne kamar shigen tumfafiya sai dai baya da kamar shigen tumfafiya ba tumfafiya da shine a lokacin nan suke rihin daki to kuma sai zamanto su ne aka shirya aka saro aka doko aka rihe sauran kawuwan shi inda wannan namira bata bata kai ba bata rihe ba wa minna man ayna'at lahu thamaratu a cikin mu kuma akwai wanda ƴaƴan itacen su suka na nagarin shi iyanihin ba a kashe shi ba har sai da ya samu ganima sai da ya ci wannan ganima kenan can atafi ne da yake cewa faminna man mata wa lam ya'kul min ajrihi shay'a kuma sai kuma yace wa minna man aina atlahu samaratu cikin su akwai cikin mu kuma akwai wanda ƴaƴan itacen su suka nina fa huwa yahdubuha iya cirarta ana nihin ya ci ya samu ganima kuma yayi amfani da ita muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi قال النمرة كساء ملون برغوني ko zane ne wanda ya zamanto mai launi min suf na gashin dabobi wa qawluhu aina at ay nadjat wa adrakat shine tanina kuma ya riske ta wa qawluhu yahdibuha wa huwa bi fathi al ba'i wa dhammi al dal wa kasriha shine ya haddubuha ko ya haddubuha ko ya haddibuha shine yace bi fathi dal kawa dal ya fataha wa dammiha wa dammi dal kuma kawa dal damma wa kasriha ko kuma kamata kasara ya haddubuha ko ya haddibuha na'am lugatani hal shine na larabci guda biyu hal lugace guda biyu ai yaqtifuha wa yajniyaha yajtaniyaha shine iya cirarta kuma hallau qatafa qatafa da jana duka ma'anarsu guda wa hadhihi isti'aratun lima fataha Allah ta'ala alaihim min ad-dunya wa tamakkanu fiha kuma wannan nuni ne zaurance ne a bisa abinda Allah madaukaki ya budewa sahabbai na dukiya na arziki a duniya kuma suka samu wannan arziki suka tabbata da wannan arziki suka samu arziki a cikin duniya wa an sahal bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga sa'ad da sa'idi wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kale ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi kara tabbata gare shi ce law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha shurbata ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda sahal dan sa'idi ya ce manzala wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ce da dai duniya ta yi daidai da huhuken sabro wajen Allah maɗaukaki a ce duniya tana da matsayin huhuken sabro wajen Allah ma saka kafiran min hashurbata ma to da Allah bai shayar da kafiri ba shan ruwa ɗaya shurba tana iya zuwa kwatawa ko kuma shurba a sha a koshi da kafiri bai sha ruwa ya koshi ba ko sabi ko so ɗaya ne wannan na karantar da mu rashin matsayin duniya a wajen Allah madaukaki duniya ba komai bace ba qala rawahu tirmidhi imamu tirmidhi fitar da wannan hadisi wa qala hadisun hasanun sahih yace hadisi hadisi ne mai kyau kuma ingantacce hasan mai kyau ne ta wata hanya sahih ta wata hanya kuma ingantacce ne shi yasa imam al-albani kala rawahu tirmidhi wa diya imam diya wa sahahu al-albani fi sahih fi sahih al-jami' kalkashin hadisi na 2292 wa an abi hurairah radiyallahu anhu an samu hadisi daga abu hurairah wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما رواه الترمذي وقال حديث حسن شما حديث ne wanda Imam Al-Albani ya hassana shi a cikin Sahih Jami' kalkashin hadisi na 1609 Abu Huraira yace naji manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin tsara tabbata gare shi na cewa ku saurara inna duniya mal'una duniya la'antatta ce mal'unun ma fiha abinda yake cikin shi abinda yake cikin ta la'antacce ne illa zikrullah illa zikrullah zikrullah sai kawai ambatan Allah ta'ala wama wala da abinda ya jibince shi shi da duk abinda ya shahi karatun alqur'ani ne ambatan Allah ne sallah ce abin da ya shahi ibada ne to wannan shi kadai ne bauta ta Allah madaukake da yiwa manzo sallallahu alaihi wasallama biyayya sabanan haka nan duka abin da yake cikin duniya da abin da yake cikin ta baya da matsayi wajen Allah madaukake la'antacce ne wa aliman da malami domin shi yake da alaka da abin da Allah yake so da abin da baya so wa muta'alliman da mai neman ilimi na abubuwa guda biyar in ka fidda su to duniya ba ta da matsayi zikrullah ambatan Allah madaukaki kuma karatu alqur'ani ya shiga sallah ta shiga nau'o'i na azkar sun shiga tasbihi da tahmidi da tahlili albaqiyatu salihat wama wala da abin da yake jibanta su yake bin su dangogi na ibada wa aliman da malami wa muta'alliman da mai neman ilimi wa na abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga abdullahi da mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi college qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsira Allah da amince shi kara tabbata gare shi yace la tattakhidhu dhai'a fatarghabu fi dunya kadda ku kadda ku riki garaka da gonakai ya zamanto su ne gurinku kawai fatar gabo fi duniya ku yi kwadayi a duniya kuma ka duba ka gani manomi babu mamaki lokaci guda sallah ta bar shi iya gona ya kai ya kama wani kai so yake sai ya kai shi kahin haka nan kawai bai ya tantancewa har sai lokaci ya huta ko kuma masu garaka a shiga nan a huta nan a yi nan a yi nan a yi nan to wannan duk wanda ya tattara gonakai to ba mamaki ya rungumi duniya fatargabu fi duniya sai ku yi kwadayi a cikin duniya wannan kuma ba wai ana nihin cewa kan mutum ya yi noma ba kadda ya zamanto ya matsa shi hammun shi kawai noma baya kulawa da ibada amma tabbata noma iya kasancewa nau'i ne na ibada idan mutum ya kyautata niyyar shi ga Allah madaukaki yayi ne saboda ya wadatar da kanshi ya wadatar da iyalan shi ya wadatar da wani ma to wannan babbar kyakkyawan niyyar shi sai zamanto ibada ce وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه an samu wani hadisi daga Abdullahi dan Amr dan As wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su kala yace ina ga lokaci kuma yayi lokacin sallah yayi abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana sai mu tsaya anan subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk